ba shi ce daga baya baya
gaban ka haka
matsayin makaduri tunda anan an nuna cewa iyaka hadisin wato tabi'ai tunda da kasimin muhammadin da nafi'u duk suna cikin tabi'ai kasimu ya girma nafi'u kaɗan kasimu imam malik bai karba ba daga gare shi ya karba ne wajen ɗansa amma nafi'u ai imam malik ya karba daga gare shi guri da yawa har ma ake kiran silsilar silsilatul zahabi silsilatul zahabi ma an maliki an nafi'in anil imamin nasiki shine hadisin da yazo an an malikin an nafi'in an abdullahi bin umar to a wannan kenan to amma hadisin nan wanda yake yazo ana a matsayin makaduri tunda iyakarsa wato tabi'ai ya zo kuma a matsayin mawqufi cewa ya kai ga Aisha radiyallahu ta'ala cewa ta ce la tafa illa bi siyami haka nan ma kuma ya zo a matsayin marfu'i cewa ai ta kanta Aisha ba ba wai ta faɗi abun bane daga gaban kanta ta faɗa ne wato daga karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce wadda yake ta karba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yanda can alfitul zuwa shi Allah da yake faɗa كوقته نحو حديث الاعتكاف إلا بثوم حجة لنا يراب بوقته يرد صاحب الشافعي جوابنا عنه ثبوت الرافعي ayan ka wakafihi wannan lili da ke sa a samu sabani tsakanin malamai a game da kafar hujja da hadisi shine wani yanzu malamai ya ringa cewa shi yana ganin hadisin nan makofi ne ba marfo'i ba na hau kamar hadisin latika ba a yi litikafi illa da sauri sai da azumi hujjatu la rayuwa hujja ce da ake dangana ta gare mu mu malikawa kamar hanafiyawa su ma akan haka suke bi wakafihi ya rudu sabu shafi amma almajiran imami shafi Allah kara yadda a gare su suka ce a hadisin nan da kuke kafa hujja da shi ai hadisi ne mawqufi iyakarsa Aisha shi yasa magana ce ta sahabi wadda ba lalle ta zama hujja ba jawabu na anhum amsar da muka bayar a kansu subutun rafi wato tabbatar wato marfu'i cewa an ruwaito shi daga wani waje marfu'i ya sa wani hadisin an ruwaito shi a matsayin makadoyi an ruwaito shi a matsayin mawqufi an ruwaito shi a matsayin marfu'i to shi dai nan imam malik ya kawo shi ne a matsayin makadoyi su shafi'awa a wajen su a iya litikafi ko ba azumi kuma ta ce ma ai ba tare da litikafi sai ya kai yini guda ba ko kwana yini da dare a'a gwargwadon kimta ido in za ka shiga masallaci kai niyyar litikafi sai a iya rubuta ma ladan litikafi har ɗaya daga cikin manyan gaggan malaman su shehu muhiddinin nawawi mai arba'una hadisa mai kitabul askar to alisafin nasu al-askar yake faɗa cewa wannan fa'ida ce mai girma wanda ya kamata kenan duk wanda zai shiga masallaci ya shiga da niyyar litikafi ko da zaman da zai dan kaɗan ne domin ya samu a rubuta masa ladan litikafi amma a masabar imam malik wannan ba za ta sabu ba so da ba a litikafi sai da azumi to a fitar mai litikafi zuwa sallar idi mai litikafi ya fita don sallar idi an kama da hadasani ya haya ya haya yake wato ubaidullahi ya hamin hadisi wannan hadisin ya haya yana kokonto yan babobin da za su zo ko hadisan da za su zo ya ji su daga imam malik ko ko dai jinsu na farko da ya wajen almajirin imam malik shi kenan to shi yasa saboda wannan kokwantan da ya tashi kawo su duk sai ya kawo su cewa an ziyade ziyadu na ramani malamin imam malik ne almajirin imam malik ne kuma malamin shi ya haya din ne sai da haya ya karfi muwadda a wajensa kafin kuma ya zo ya tafi ya tadda imamu malik ya karba a wajen imamu malik din to amma sai zama wa'annan yan hadisan da za a faɗa nan ya wato shi ya haya yana kokwantan ya ji su kuwa daga imam malik ko ko bai ji su ba shi yasa duk sai ya ruwaito su din daga ziyadu ya haya min hadisi in ji ubaidullahi ya karɓi daga ziyadu na abdurrahmani ya ce maliku ya mana hadisi daga subayu barara abi bakar ibn abdurrahmani cewa ba bakar ibn abdurrahmani ya yi litikafi ya kasance yana tafiya don bukatarsa karkashin wata rumfa da ke wata wato wani rufe da ke cikin wata katon rumfa abin rufewa a gidan hadijin walidi wato wannan gidan na hadijin walidi ya kusa da masallaci fiye da shi gidansu a shi a babu kirmin abdulrahman ibn al-haris ibn hishami wanda yake ɗaya ne daga cikin fuka sabato na madina sun malarju sannan daga wajen littafin nan baya cewa zai koma gida sai ya halarci idi tare da sauran musulmi in ya gama da itikafin kwana yake daren sallah a masallaci sai ya je idi sannan kuma ya koma gida to balla ce ziyadu ya min am ya haya min hadisi ya haya yake ziyadu ya min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya ga wasu a cikin malamai in suka da shiga goma karshe daga watan ramadan ba sa cewa ba za su koma gida wajen iyalinsu sai sun halarci sallar idi tare da mutane ya zama sun sa da alheri da wani alheri ya zama nurin ala nuri inda daman kwanan daren idi an so a raya shi da ibada dare ne madaukaki yana cikin dararen da ake so a raya su da ibada ya wanda yake ya raya shi a masallaci zai fi samun damar ya tsaya ta ibada sannan kuma da safe sai ya je wata babbar ibada ita ce sallar idi wanda aka ce mala'iku ne ke layi hanyoyi don su ringa kallon waɗanda za su sallar idin suna rubuta su wanda wannan zai sa wasu malaman suka ce aka shar'anta in mutum ya je sallar idin in zai dawo ya biyo ta wata hanya ne ya zama mala'ikun da za su shaida masa su yawa na wannan hanya sun shaida masa na wannan hanya ma sun shaida masa to zabi ya ce imam malik ya ce irin wannan ya yi samun daga ma'abuta fifiko wanda suka gabata wannan shine mafi soyuwar abin da na ji a cikin wannan cewa wanda ya je eli itikafi a ƙarshen ramadan ya zamo ya kai har yini na ƙarshe daga watan ramadan to kai ya koma gida ya bari ya kwana a masallaci daga masallaci ya zarce masallatar idi sannan an yi sallar idi ya koma gida a rama da itikafi ziyadu min hadisi in ji haya ya karbi daga imam malik ya karbi daga ibn shabi ya karbi daga amratu yar abdurrahman ya karbi daga aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nufin ya litikafi yayin da koma zuwa wajen da yake nufin wato yayin da ya tafi zuwa wajen da yake nufin ya litikafi sai ya samu rumfuna ga rumfar da aka ce ta aisha ce da rumfar hafsatu da rumfar zainabu yayin da ya ga rumfunan nan ya tambayo daga gare ta wannan kuma rumfunan ne mai wato a cikin masallacin sa tunda shi zai litikafin yakan yi rumfa ne a cikin masallacin nasa ake da lahu sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan rumfar aisha ce wannan ta hafsatu ce wannan ta zainabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da sahabbai albirra taquluna bihinna kuna zaton za su yi itikafin nan ne dan biyayya ga Allah kishi ne yasa su wannan itikafin kishi ne ya fito da su wannan itikafin sannan manzo Allah ya koma da itikafin ba har a ƙarshe sai ya rama wannan itikafin nasa da kwana goma a cikin watan shawwal an tambayi imam malik daga mutumin da yake ya shiga masallaci don ya litikafi a goma ƙarshe daga watan ramadan ya zauna kwana ɗaya ko kwana biyu shi ya shigo ne da niyyar litikafin nasa har ƙarshen ramadan sai kuma rashin lafiya ta same shi bayan ya yi litikafin kwana ɗaya ko bayan ya yi litikafin kwana biyu wannan rashin lafiyar ta sabauta masa fitowa daga masallaci yanzu dole ne sai ya yi litikafin abin da ya rage masa daga kwana goma wakacin da allah ya sa ya samu lafiya ko kuwa haka ba dole ba ne a kansa kuma in ya zame masa dole to a wani wata ne zai wannan litikafin sai imam malik ya ce ai wajibi ne ya rama abin da ya hau kansa na daga litikafin nan iza saha idan allah ta samu lafiya a watan ramadan ne ko a waninsa lalle ne wannan goma da ya niyar litikafin su ya litikafancin su shi ya sa tun da ya yi ɗaya to saura tara kenan in Allah ya sa kafin watan ramadan din wannan ya ƙare ya samu lafiya to yi matsalan kwana uku to sai ya ƙara da wancan kwana ɗayan ya zama hudu kenan yanzu zai rama guda shida kenan ya iya bari har sai ramadan ma na baɗi ya zo in ya so a ramadan din na baɗi ya azumce kwana shida da niyyar ramuwar na bara ne ya iya yi kuma a wani watan daban yadda aka faɗa manzo Allah shi ya rama ne a watan shawwa na samu labari inji imam malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yin itikafi a watan ramadan amma kuma ya koma bai itikafin ba har yayin da watan ramadan ya kare sai litikafin goma daga watan shawwal fi ramadana da wanda yake nafila ta litikafi litikafin na tsarkar nafila ne a watan ramadan da kuma wanda litikafi ya hau kansa duk tsarin su ɗaya ne dangane da abin da yake sa iya yi waya harumu alaihi ma da kuma abin da ba za su iya ba ban taɓa samun labari ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani litikafi in ba litikafin na nafila ba dai litikafin da yake na nafila ne illa ya ka wannan wanda ya rama a watan shawwal wanda shi wannan ya wajaba a kansa tun da ya je da niyyar litikafin asalin malikawa da zara an yi niyyar litikafi an fara a cikin litikafin an shiga masallaci to litikafin kuma ya zama wajibi ba kai niyyar litikafi ka shiga masallaci ka ce kuma kai na fasa na fasa ba zan ba matuka ka shiga da niyyar litikafi to ya zama ma dole imam malik yace a game da mace cewa ita idan ta yi litikafi ta shiga cikin litikafi tana cikin litikafin sai jinin haira ya zo mata cewa a sannan za ta koma gida ne lokacin da tsarki ya zo mata sai ta komo masallaci duk sa'ad da Allah ya sa ta tsarkaka a duk sanda tsarkin ya zo mata sai ta gaggauta komawa gida masallaci sannan kuma ta yi dora bisa abin da ya gabata na daga litikafin ta litikafin kwana goma za ta yi ta yi uku jinin haira ya zo mata aka ce to ta fita ta tafi gida don da ta ta je gida sanda jinin ya ɗauke mata sai ta dawo ta ƙarasa bakwai wannan fa inda yake ta dawo nan take amma idan da gangan jinin ya ɗauke mata ta gif dawowa sai da aka kwan ɗaya matsalar to wancan ukun da ta yi ta sun ziri yanzu ya zame mata dole ta koma ta da kafin kwana goma to misalin wannan ya ji ba da ya su ya mishalai wata tabi'ai ne kamar mace ce da azumin wata biyu a jere waje ba a kanta sai jinin haira ya zo mata sannan ta zarkaka to a irin wannan halin abinda za ta yi za ta yi gini ne bisa abinda ya riga ya gabata daga azuminta ba daidai ba ne ta ce za ta jinkirta wannan in ta jinkirta shi ke nan wancan na bayan ya rushe da ce ta yi azumin wata ɗaya cikakku kai ko ta yi azumin kwana hamsin da takwas sai jinin haira ya zo mata ko kwana hamsin da tara saura ɗaya sai jinin haira ya zo mata to yana ɗaukewa ta yi maza ta ƙarasa ɗayan idan ba ta ƙarasa ɗayan ba ta jinkirta to duk hamsin da tara sun zuri sai ta yi sittin sabuwa to ziyadu ibn hadisi ya karbo daga imam malik ibn malik ya karbo daga ibn shahabin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tafiya don biyan bukata irin ta mutuntaka a cikin gidan da zuwa gida wannan hadisi wato mursali ne tunda ba a faɗi na sama da ibn shahabin ba ibn shahabin zai koya yana cikin kananan tabi'ai wa mursalun man fauka tabi'in sagat kada malikun imam malik yace ba daidai bane mai littafi ya ce zai fita tare da janazar mahaifansa tambayar da ake kenan ya kubura ba a gairi ha ko da wata janazar daban ba ta mahaifansa ba illa iyaka malamai na masawar imam malik da daga baya suka ce in kamar masala uwarsa tana da rai sai uban ya mutu to wannan dan gudun kada uwar ta ringa cewa a wani ba shi da kirki ubansa ya mutu bai fito ba a ce in ni ne ma na mutu haka za a yi to sai ya fito din sai ya fito din a sannan ko kuma idan uwar ce ta mutu uban yana da rai to shi ma sai ya fito amma ya zamo duk suka mutu ko ko wanda ya mutu daman dayan ya riga ya mutu tintini to wannan kai ya bar wajen litikafin ya ci gaba da litikafin nasu in ma ya zo wajen janazar me zai musu ba sallah da addu'a ba sallah na nama abinda ta kusa addu'a to shi kenan a masallacin ma an sai ya musu haka yana cikin wannan ibadar ma da Allah a fi karɓa addu'a da zai to yin aure hukuncin yin aure a cikin litikafi imam malik ya ce ba laifi wanda yake cikin itikafi ya aure a wato nikahi na kansa wato ya auren a ce ya yi mace yana cikin itikafin kuwa matukar dai ba samu saduwa ba a samu saduwa shine litikafi ya hana ba dama ana litikafi a ce a sadu da mace amma zara a daura aure da ita ya zama ta zan matarsa wannan ba laifi a cikin mace wadda take cikin litikafi ita ma tunkau ana aurenta nikahan hidimati na auren zara a daura aure amma fa kai ya zama a ce an samu saduwa saduwa wannan ba daidai ba ne a halin ana litikafi ya zama an daura aure ne amma ba maganar saduwa abin da yake haramta ga mai itikafi da da da rana to ya haramta a kansa ma da daddare dangane da saduwa da iyalinsa ko jin daɗi da su ba daidai ba ne a wata nusa da ƙarin ƙala haya ƙala ziyadun ƙala maliku bai halatta ba ga wani mutum ya ce zai safi matarsa ko zai sadu da ita alhali yana cikin litikafi ba daidai ba ne ya ce zai ji daɗi daga gare ta da sumba ko wani sumba amma ban taɓa jin wani ba daga cikin malamai da ya ce ba daidai ba ne ga mai litikafi namiji ko mai litikafi mace a ce a daura musu aure a halin suna cikin litikafin matuƙar dai ba cewa aka yi za a samu saduwa ba to wannan ne ba daidai ba ba a so ba da ya ɓata litikafin ba karayya ba ne ga mutum yana cikin azumi yadda ya aure yana cikin azumi akwai bambanci tsakanin auren mai litikafi mutum yana cikin litikafi aure aka ce ya halatta wani kayan muhurimi da kuma auren mai harama da haji ko umra wanda aka ce wanda ya harama da haji ko ya harama da umra ba dama ya aure ba dama shi kansa a ɗaura masa aure ba dama kuma shi ya ɗaura auren wani la yankihul muhrimu wa la yankihu wanda yake cikin harama da au- da haji ko umra ba daidai bane aure ko ya aurar ga wani to bambanci shine cewa shi wanda ya harama da haji ko umra yana da damar ya ci yana da damar ya sha dare da rana yana da damar ya je gai da marasu lafiya yana da damar ya je sallar janaza amma kuma ba shi da damar ya shafa turare wanda yake litikafi namiji kuwa ko wanda take litikafi mace suna da damar su shafa mai suna cikin litikafin suna da damar su shafa turare suna cikin litikafin kowanne a cikinsu ya iya rage gashinsa yana cikin litikafin amma kuma su aka ce ba za su je sallar janaza ba ba za su yi sallah akan janazar ba kai aka ce ko da masallacin aka kawo ta wa illa sakat ko da ta dan fara da su su ci gaba da ibadar da suka yi niyya tun farko ba sa cewa za su je gaida mara lafiya shi yasa lamarin mai harama da haji ko umra da kuma lamarin wanda yake a yake cikin litikafi akwai bambanci dangane da aure wannan shine abin da ya gabata na daga tsarin da malamanmu suke kai a game da auren mai harama da haji da kuma auren wanda yake da itikafi da auren wanda yake cikin azumi na su biyun daga ƙarshe aka ce ba laifi amma na farkon aka ce ba daidai ba ba daidai ba ne abin da zo a cikin a game da lailatul qadari wadda ce abin hadisi ya haya yake ziyadu ya yi min hadisi ziyadu ya karbo daga imam malik shi ko daga zidan da abdullahi bin al-hadi ya karbo daga muhammad bin ibrahim al-hafin al-harith al-taimi ya karbo daga hadisi da makasin abdurrahman bin aukin shi kuma ya karbo daga hadisi sa'id al-hudri abu sa'id al-hudri ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi litikafin goma ta tsakiya a watan Ramadan. ya yi litikafin wata shekara har yayin da daren 21 ta zo min itikafi ita ce daren da yake fita a cikinta bayan ya yi sallah asuba daga wajen da yake litikafi sai manzon Allah ya ce a wannan daren wanda duk ya litikafi da ni wannan goman ta tsakiya to ya tsaya ma ya litikafin goman ƙarshe hakika an nuna min daren lailatul qadari a mafarki amma kuma daga baya koko an nuna min an faɗan sanar da ni ta yi uretu ɗin mai ma'anar an sanar ne sannan kuma daga baya aka mantar da ni ita hakika na ganni ina yin sujjada a safiyarta da asalla asbahinta a cikin ruwa da yumbu shi yasa ku nemi lailatul qadari a goman karshe ku nemi lailatul qadari a cikin dukkan daren da yake mara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 abu sayyid al-hudri yace sai ko sama ta zub da ruwa a wannan daren sannan masallaci an masa rufi ne da tankar da beno shi yasa tankar nan ba ta hana ruwa zuba a ciki sai yasa masallaci ya zub da ruwa ya cike sharaf abu sa'id al-hudari ya ce idanuna ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in salafa ya gama sallah asuba ya sallama daga sallah asuba alhali akwai gurbin ruwa da yunbu a goshinsa da hancinsa a subahin daren 21 ya haya yake ziyadu ya min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga shabin wata ya karbi daga mahaifinsa urwatu ibn zubairi hadisin ya zama mursali ne tunda uwa tun zubairi bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah aka haife shi ya ya zama hadisi ne mursali kenan sai dai an ruwaito shi wato ta wata fuskar daga shi shamu urwatu daga urwatu daga Aisha wato ya zama muttasili kenan a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kurkirdani a daren lailatul qadri a goman karshe na watan ramadan ziyadu ya min hadisi indiya haya ya karbi daga imam malik ya karbi daga abdullahi dinarin ya karbi daga abdullahi bin umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kirdadi lailatul qadri a bakon karshe عبيد الله تعمل حديثي يا كربو أم وحدثني زياد عبيد الله تعمل حديثي يا كربو دك زياد زياد يا كربو دك إمام مالك يا كربو دك أبن ناري بلنا عمر بن عبيد الله جو أبنان أناس الجوهني يا شيء من الله صلى الله عليه وسلم ya rasulallahi ni mutum ne wanda gidana yana nefa ka umarce ni wanda yare da zan sauka a cikinta zan zo masallacin nan naka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka zo daren 23 daga watan ramara wato yadda abu dawo da ya ruwaito hadisin shi a ƙauye a ƙauye wanda wata sani ziyadu ya ya ce ziyadu ya min hadisi ya kaba daga imam malik an humaidin dawili ya kaba daga humaidin dawili ya kaba daga anas ibn malik cewa anas ibn malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu a goman karshe na watan ramadan fakala yace da mu hakika an nuna min wannan dare a watan ramadan talaha rajula ne amma kuma aka samu mutum biyu sun yi husuma sai kenan aka ɗauke sanin daga gare ni na manta wannan daren da aka nuna mu amma ku neme ta a cikin dare na tara wato 21 kenan ko dare na bakwai dare na ishirin da bakwai ke ya ishirin da uku kenan ko dare na biyar wato dare na ishirin da biyar kenan yadda mai motar sa yake faɗa wal muradu bi kasari atin ma bakiya in ji cewa halil a motar sa ko wal muradu bi kasari atin ma bakiya to da ya haya ce ziyarin ya min hadisi ya karɓi daga imam malik ya karɓi daga nato ya karɓi daga imam umara cewa wasu mutane daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna musu lailatul qadari a mafarki cewa a bakon karshe ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk suka ba manzan Allah labari da haka sai manzan Allah yake da su ni ina ganin mafarkin ku duk yadda aka nuna muku ya dace akan cewa dai lailatul qadari nan tana bakwai na karshe shi yasa wanda duk yake zai kirdade ta ya kirdade ta a bakwan karshe ziyadu ya hadisi ya inji ya haya ya karɓi daga imam malik cewa shi imamu malik ya ji wanda ya amince da shi daga ma'abuta ilimi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna masa tsawon rayuwar mutane al'umman da suka gabace shi cewa suka dade a duniya ko an nuna masa abin da Allah ya so daga wannan kai ka ce shi ya ga cewa rayukan al'ummarsa gajeru ne ba dadewa suke a duniya ba kai ya zamo ba su yi aiki irin yanda wanda suka gabace su suka yi aiki ba tunda ku sun fi su dadewa a duniya a cikin tsawon ransu tsawon rayuwarsu da suka yi a duniya shi yasa sai Allah ya bashi lailatul qadari wanda yake ta fi wata dubu ta fi shekaru 83 dare ɗaya ne amma ya haura shekaru tamanin har da uku wato wannan hadisin yana cikin hadisan da yake in ba abu wadda ba ba inda aka same shi yasa ɗaya ne daga cikin hadisan da yake imam malik ne kaɗai ya ruwaito su guda hudu suyudi ya ce amma fa hadisin yana da shahidai dangane da ma'ana illa iyaka dukkaninsu mursalai ko shahidan ma mursalai to ziyadu ya min hadisi in jiya haya ya karbo daga imam malik labari ya isa masa cewa sa idan mil musayyabi ya kasance yana cewa wanda wanda da shi aka yi sallar isha a masallaci a lailatul kadari to hakika ya yi riko da nasa rabon daga lailatul kadari ko iyaka wannan ka samu za a ce ka samu tsayuwar lailatul kadari ibn abdullah yake cewa irin wannan maganar da aka ruwaito daga ibn musayyab ta wuce a ce ya faɗe ta ta gaban kansa ba makawa ya karɓa ne kuma ko da a masabar shafi'awa da suke ganin hadisi mursali ba hujja ba ne amma mursali in ya zo ta fuskar sa ibn musayyabi wato to suna karɓar sa wato amma sa'idu amma ba za su yi sa'idin tukubalu kuma aka ce suyudi ya ce ai hadisin daman bai haƙi ya ruwaito shi a shu'abul imani daga hadisin abi huraira da kuma hadisin anas to a kashe shi fiyudi yake faɗa cewa ga wata cikawa ya ce lafar ulama malamai sun yi saɓani saɓani mai yawa a game da lailatul qadari ijilafan kasiran saɓani mai yawa bittasiniti an samu malamai da yawa da suka yi littattafai a kan wannan matsala ta lailatul qadari ita kadai shawalin dinil iraki wato dan zainul dinil iraki wanda shi yawa fati ɗari shida ɗari takwas da ishirin da shida ko a to yana cikin wanda suka yi littattafai a game da ita aka ce wasu malaman suka ce gaba ɗaya lailatul kadari an ɗauke ta gaba ɗaya hajjaju haka ya faɗa sarki azzalimi haka na ratirawa ma haka suke faɗa man ƙala maganar wanda yake ai daman lailatul qadar a shekara ɗaya ne ta taɓa zuwa to ya yi daidai da wannan a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama wani kaunin kuma aka ce ita lailatul qadar tana kewayo a baki ɗayan shekara wasu suka ce a'a daren rabbi sha biyar ga sha'aban shine lailatul qadari wasu suka ce ta ke banta da watan ramadan mumkinatu amma ita tana yiwuwa a same ta a bakin ɗayan da ranar ramadan sauki yarin jayar da wannan kaulin sarahasi fi shirin hidaya sarahasi daga cikin manyan hanafiyawa ya faɗa a sharhin hidaya maganar da abu hanifa ya ba a kai ta kilfi jami'in ramarana cewa ita tana yawo a baki ɗayan watan ramaran ta yi ta zo dare na farko ta yi dare na biyu ta yi dare na shirin na tara ta yi dare na talatin ma in ramaran ɗin wanda zai talatin ne amma abinda almajiransa ne suka tafi a kai da abu yusuf da muhammad ibn al-hassani shine cewa ita a dare ne mu'ayyana daga ramaran amma kuma mubhamatin abin rufewa ba a bayyana ta ba haka na fatima daga hanafiyawa ya faɗa a manzumarsa wadda ya natul kadari bi kulli shahari da'iratun wa ayyana ha fadari wadda ya natul kadari abu hanifa ya ce da natul kadari bi kulli shahari da'iratun tana kewayo a baki ɗayan watan ramara ta iya zuwa a kowane dare daga dararen ramara wa ayyana ha amma almajiransa guda biyu da abu yusuf da muhammadu ibn hassani su sun ayyana ta fadari ka san wannan wasu ka ce ai da na kada farkon dare daga watan ramadan ibn abi asirin ya ruwaito wannan ma a matsayin hadisi mawqufi daga anas ibn malik yace ibn abi hasan yace ba mu san wani ba da yace ai ita lailatul qadari dare na farko ne a watan ramadan in ba shi anas ba wasu ka ce daren sha biyar ga ramadan wasu ka ce daren sha shida wasu ka ce daren sha bakwai wasu ka ce daren sha takwas wasu ka ce daren sha tara wasu ka ce a daren nan tana nan a rufe a goma na tsakiya wasu ka ce a'a tana nan a rufe a goman karshe wasu ka ce an rufe ta a bakwan karshe wasu suka ce daren 21 ne wasu ka ce eh daren 21 ne daren lailatul kadari amma idan watan 29 zai idan ko watan 30 zai yi to daren 20 shine daren lailatul qadari ibn hazmin shi ya tafi akan wannan wasu suka ce wai 20 da daren 22 wasu suka ce daren 23 wasu suka ce daren 24 wasu suka ce daren 25 wasu suka ce daren 26 wasu suka ce daren 27 akan wannan masabar imam ahmad take cewa daren 27 dai shine da rasul kadari an samu halitta da yawa daga malamai an samu jama'a da yawa daga malamai da suka zafi cewa daren 27 dai shine daren lailatul kadari ruyani ruyani ya kai to haka a cikin littafin sahiliya daga mafi yawan malamai ibnu hajar ya ruwaito haka daga mafi yawan jama'a wasu ka ce daren 28 wasu ka ce daren 29 wasu ka ce daren 30 ma wasu suka ce a'a tana ciruwa ne a rabi na karshe daga sha biyar zuwa karshen ramadan a nan take wasu suka ce tana ciruwa ne a goman karshe gaba daya nukuya kullihi dukkaninsa na sarai maliku kuma malik ya bayyana akan wannan wanta galat yadda mai mutasar ya faɗa wasu sauri da suyanu sauri da imam ahmad da isa kuro rahuya yau ya zaɓa haka nawawi ya faɗa a littafinsa majmu'u sharhin muhazzab na shirazi a masabar imami shafi'i da mafi yawan malaman mu shafi'awa annaha shine cewa ita lailatul qadari munhasiratun ta iyakantu a goman ƙarshe a rufe take gare mu sai dai a dare ce mu ayyana a fi nafsil amri a hakikan lamari latan ta kilo an ba ta ruwa daga gare ta ba ta gushewa fi tilkan lailati a wannan daren haƙi zuwa ranar alkiyama dukkan daren lailatul asiri na ƙarshe bauta milatullah tana mai ɗauka gare ta ta yi ce a wannan daren ne sai dai daren dararen da suke na mara arjaha su aka fi kaunar samun lailatul qadr a ciki wa arjal autari mafi kauna ma kuma a cikin dararen da suke mara wajen imami shafi da daren ihda wa ishirina ishirin da ɗaya ma imami shafi ya karkata a wani wajen kuma zuwa daren ishirin da uku banda niji banda niji ya ce masabar imami shafi'i cewa mafi daren da aka fi kaunar samun lailatul kadari daren 21 imam shafi ya faɗa a maganarsa da ya a iraq daren 21 ko daren 23 su wa'annan dararen guda biyun su ne mafi kaunar dararen lailatul kadari a wajen imami shafi bayan nan sai daren 27 wannan shine abin da ya fi shura a masabar imamin shafi anna hamun hasaratun cewa ita iyakantacciya ce a goman karshe na daga watan ramadan nawawi ya ce amma wasu shagabanni gagga guda biyu daga malamanmu suka ce muzani su ne muzani wato almajirin imamin shafi'in da wato wanda ya fati mai tanda talatin da takwas ko da kuma almajirinsa shine abubakar ibn huzai mata wanda shi ya fati dari uku da sha ɗaya ne ai lailatul qadari tana ciruwa a goman ƙarshe tana ciruwa a sashen shekaru zuwa wannan daren wafi ba'ariha a wasu shekarun kuma ila gairiha zuwa wani daren jam'an bainal ahadi sun faɗi haka don tarawa tsakanin hadisan da suka zo wannan magana ko ta muzanni da ibn huzaima shine abin da ya fi bayyana al-muhtar wanda yake abin zabi inji nawawi bi ta'arul ahadith biya dan hadisan da suka zo da maganar lailatul qadari sun yi ta'aruri tsakanin su ba hanyar da za a bi a tara tsakanin hadisan nan sai ko a ce ita tana ciruwa ne wannan fa bayani da aka yi gaba ɗaya maganar da nawawi ya faɗa ce a wasu ka ce tana ruwa ne a marar goman ƙarshe wasu ka ce tana ruwa ne a bakwan ƙarshe fi ashfa'il ashiril ausadi wasu ka ce tana zuwa a mara wa a cika dalaren da suke cika na goma tsakiya daren sha biyu ko daren sha hudu ko daren sha shida ko daren sha takwas ko daren ishirin da kuma goma karshe daren ishirin da biyu daren ishirin da hudu daren ishirin da shida daren ishirin da takwas daren talatin in ka koma ba kenan ko waza ba ba'arul mutaakhirina sashen malaman da suka zo daga baya sun tafi zuwa cewa ita koyaushe daren juma'a take zamowa da wato wanda aka ruwaito haka daga ibnul arabi yace dole daren juma'a take zamowa kuma daren juma'ar wanda yake mara kuma a sha biyar din karshe a sha biyar karshe فإنها محصورة في رمضان في نصفه الثاني على مر الزمان وأنها تكون ليلة جمعة تو ibn hajar ya ce ba asali gare shi wannan magana ba ta da asali wato shi bai ga asalinta ba kamar wannan shekarar da aka ɗau azumi ran laraba ya zama wata ya kama talata kenan ko za a ce wata ya kama talata to ya zama wata juma'a kenan za a sami lalle juma'a ɗaya ce za ta zo mara a sha biyar ɗin ƙarshe wata juma'a ce kenan eh juma'a ta ƙarshe anya kuwa juma'a ta uku eh? ita ce ta ishirin da biyar ta uku fa ta nawa ce yanzu wannan juma'a goma ko wata juma'a in ta zo nawa to ta gaba fa ishirin da hudu kaga wannan ta sha bakwan kenan ake sa rai wannan wato bayan juma'a da zani ya zama juma'a ta gaba kenan ehen wadda ta daren sha bakwai ce ko dare ne mara gashi kuma daren juma'a kuma bayan wannan ba za a sake wata juma'a ba wadda take daren ta daren mara ne ehen wadda take binta daren ta cika ne ishirin da hudu ne yasa kaga da ishirin sha bakwai din kenan ko to alhamdulillah Allah ya saka da ni.
na eh ah uku da kawala da ma sawa kana sallah Thank you.